assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mijina ne ya ce bana ba zan samu kayan sallah ba kun ji ko kun ga dai ga takarda kun ganta ko kin ga wannan karatun nan kamar dan ita ma aka yi ta ce bana ba zan samu kayan sallah ba ni na ɗauka ba yi da shi ne amma sai na ga sai na ga ya fara bani kuɗi wai in tura wa mutane ni ya ƙiya min kayan sallah amma yana ta bani kuɗi wai in tura mutane kuma malam hama da zannuwa ma ya siyo ya ce a je a rarraba mutane ya siya zai raba mutane to amma malam yanzu yaya za a yi ki yi kwance-kwance ki zaɓi zanki mai kyau lafiyayye ki ɗauka ki je ki ɗinka Allah ya sa albarka wannan wanda zai kai wa mutanen ba dole bane a kan shi kula da iyali fa dole ne aikin taimake shi ne ma ba sai kin yi wata takarda kina tambaya ba rufe bakin ki alaikun kar ma ya jifa ta wannan kin ji ki duba wata a tamfar ki lafiyayya da dan kudin da yace ki raba mutanen gida bai koshi ba an taba yayyafawa a babu kun taba ga kogi yana ambaliya yana kaiwa waje shi bai cika ba haifi zai yi waye wasu mazan wallahi wato abinsu yana ba da mamaki Allah shirye da su amma fa ki bi a hankali in ya kama ki kuma ni kin ga Kano zan tafi insha Allah ran 27 zan bar garin nan yawwa Malam assalamu alaikum da fatan ka tashi malam lafiya malam babu kyau ka yi kwana uku ba kwa magana da mutum ba kwa magana da mutum ko makwancinku ɗaya amma akwai wani ɗan shaye-shaye sai ya zo ya rinka zagin mutane malam sai duka gidanmu muka daina kula shi muka daina masa magana mai hukuncin wannan wannan ba laifi bane irin wannan tunda ai akwai wani uzuri akwai wani dalili idan kun ga ba za ku iya gyara shi ba in kun ga kaurace masa din da rashin kula shi shine zai sa ya daina zuwa yana cutar da ku idan kun yi haka ba ku saba Allah ba ba laifi kuka yi ba amma dai a hada shi da waɗanda za su sa ya daina yi shefu alheri assalamu alaikum Allah ya ji gan iyaye Allah sa aljanna ce mu koma malam ka tiya da addu'a ina cikin damuwa ka tiya da addu'a addu'a na sa waya a caji na fita na je dubiya na rashin lafiya kafin na dawo al'amari ya canja an balle min kwadon ɗaki na an ɗauke wayata kuma wayar ma ba nawa ba ne an kawo min na sa caji ne ke ma waye kai ki da karɓan wayar cajin makota ki kule ki tafi asibiti waye kai ki nan gaba ki daina to Allah ya baki yadda za ki kuma wallahi malam wayan nan tana da tsada ta fi dubu ɗari da hamsin to kuma malam ba wannan ne na farkon yi mun sata ba ki ji ta fa an saba ana miki kuma ki kule waya dubu ɗari da hamsin ki tafi kuma an kin san a gidanku ana muku sata to Allah malam ka gaya wa ƴan uwana ɗalibai su taya ni da addu'a Allah ya tona asirin mai mini wannan babban barna malam ina fa cikin damuwa ko bacci ba na yi a kin gamu da aiki kam wayan dari da hamsin ina za ki iya bacci Allah ya yi miki za mu yi addu'a Allah tona asirinsa tun da baki ce Allah baki kuɗin biya ba ba sai mun yi miki addu'a ba to me zan ce mata to Allah sa a yafe mata Allah sa kuma ta yi hankali ta daina karban cajin mutane yaya daga taimako za ka jefa kanka bala'i tun da kin san gidanki akwai beraye da gafiyoyi suna shiga duk wacce ta kawo caji a'a na daina karba in ku ta matsa to in aka dauke bakar ki caje ni mata wallahi wani lokacin tunanin ku bai da zurfi kin dauka an sace kin karba an sace yanzu kuma gashi ki rubuto mana tambaya a wajen karatu Allah ya ganar da ki Allah ya baki ikon biya Allah ya sa su yafe miki Allah kuma ya tona asirin wannan barawo ya shirye da shi ya daina Allah ya saka maka da alkhairi amin malami ne idan jini na ya zo sai yana mini wasa sai ya yi kwaya na ɗaya sai ya tafi sai ya sake dawowa sai ya sake tafiya sai ya sake dawowa to ai daman bai tafi ba ne haka za ki zauna ke ta jiransa sai kin gama kwanakinki bakwai ko takwas zan jira ne eh za ki jira ya gama zuwa sai ya gama wasansa da yawonsa sai ki wanka zuwan ƙarshe sai ki kama azuminki haka ake yi in ya tafi ɗin ba wai ya tafi gaba ɗaya wani zai zai dawo ne Allah ya ba da nasara malam barka da haka tambaya na anan ita ce an ce ana yin fidda kai to malam ni mijina Allah ya masa rasuwa yaran su biyar ne a halin yanzu shekara hudu ba mu yi fidda kai ba malam shin ya halatta na ci gaba da yi a haka ɗin da babu ko ku ba laifi na haƙuratun da ban da shi saboda gaskiya ni malam ban da halin yin fidda kan nan a duba wannan fatawata don Allah Allah ya ba wa malam ikon amsawa baiwar Allah aike kam ai ku ne ma masu cin fiddakan ai ki zauna ki miƙe kafa kawai in an fidda fiddakai a kawo miki ke baya kanki tunda mijinki ya mutu kuma ba ki da hali kawai idan an ba da fiddakai ki karɓa ma ku ci tunda kin zama talaka Allah ya ji ɗan mijinki Allah ya ba da haƙuri Allah kuma ya kawo miki wani wanda zai kula da ke na sha faɗa damar na maimaita duk matar da mijinta ya mutu ya batta da tarin ‘ya'ya, to sai abin da Allah yi, yanzu ki duk wannan shekara hudu, miji ya tafi, ba wani magana aure daman ta sa ma tunanin aure ma babu, dan duk wanda ya zagayo da ɗan mashin ɗinsa ya ga da ‘ya'ya hudu suna rarrafe, ko wani yana guje-guje, zai ce wuuuutab, ya yi gaba bi zai ƙara dawo. Wallahi mata abin tausayi ne, ina ma da gwamnati tana tuna irin waɗannan tana taimaka musu. na ma da 'yan siyasa da suke raba kudaden nan suna neman irin waɗannan mata da mazajen suka mutu suna rufa musu asiri suna taimaka musu yafi kin zama abun ta usayi wallahi duk ranar da mai gidanki Allah ya ɗauki ransa sai dai haƙuri Allah ya rufa mana asiri shi yasa kullum ake so a yi ta addu'a Allah ya rufa asiri Allah ya rufa asiri da Allah malam ina so a gaya mini addu'a da zan rinka yi idan haihuwa na ya tashi ga nambar waya na a ba sai na kira ki bayi ga ta nan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla addu'an neman saukin haihuwa kenan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idza shi'ta sahala zan maimaita Allahumma la sahala sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'alu al-hazna wa anta taj'alu al-hazna hazna idza shi'ta sahala wannan addu'a ce ga mammiya duk wanda yake da wani abu da yake damunsa ko yake tsoro ko jarrabawa mutum zai rubuta ko haihuwa ko naƙuda ko wani abu da yake damun mutum kawai ya rinka buga wannan addu'a insha Allah sai Allah ya kawo mai sauki da haka ina miki murna insha Allah zaki sauka lafiya kuma Allah ya sa cikin nan a sauka lafiya lambar wayarki kuma ki rike kayanki Allah sa mata albarka malam ni ina da miji direba ne to tana da miji direba ne kuma sun kasa samun daidaituwa tsakaninsu to shi dawa ina so malam a sa shi addu'a Allah ya daidaita su amin oke da shi da mai motan kenan to wai mai motan to wataƙila mai gidan naki ko yana ɗan tsince-tsince ne ko yana aiki baya ba da balance ne ko kuma mai gidan naki baya gyara ko mai gidan naki yana da ɗan rashin gaskiya Allah shirya da shi in kin ga mai kuɗi baya daidaitawa da direbansa to gaskiya da walakin goro a miya ki zo ki turo mana addu'a kawai alhali mai gidanki yana da wani ɗan hali mara kyau Allah shirya da shi gyara halinsa Allah kuma ya daidaita su in ba haka ba ki zuciya kawai ki sai masa sabuwar homa ya ci gaba da aikinsa ba sai ya ɓata lokaci ba motar ta matarsa ce malam barka da wannan lokaci mai albarka malam jika na ba ta da lafiya kuma ta haihu ma wasu lokutan sai ta ce ta tsani yaron malam a taya mu da addu'a Allah kuma ya ba mu sa'a kuma ya sa mu dace amin wannan tsohuwa ce ta aiko da sadakan naira ɗari biyar cewa a yi wa jikanta addu'a cewa ta haihu jikan nata kuma tana ƙin ɗan da ta haifa to wannan yarinya duk yadda aka yi tana da aljanu a jikinta duk lokacin da mace ta haihu kuma take gudun jika take gudun ɗan da ta haifa to akwai matsalar aljanu da shidanu ko akwai matsalar tabuwar hankali kuma za ku kai ta asibiti kuma ku roƙan mata malamai su ta mata addu'a da kuma nan irin da ke turo za a addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya warkar da ita wannan kuɗi sai a sa su a cikin asusun marayu a ci gaba da taimaka Allah ba da lada malam ina neman taimako yaro na ne ya karye kuma likita ya ce kar a masa ɗaurin gida a kai shi asibitin ƙashi kuma babu yanda muke ba mu da hali muna neman a taimake mu Allah ya ba da ikon taimakawa da ɗan lambar wayarta Allah ya taimaka Allah ya bashi lafiya kin ga ita rayuwa abinda zai yi shi ake yi tunda ba ku da halin zuwa asibitin gwamnati haka ne ba ku da iko ba ku da halin zuwa asibitin gwamnati to akwai mai ɗori a nan garin kuma shi ma yana yi ɗorin gargajiyan nan yana yi sai ku je ku kai shi shi mai ɗorin gargajiya ɗan sadaka ake bayarwa ko ba ka wani eh ban ji ba ba ta da ɗorin gargajiyan ma to aje aje a nemo matar da ta rubuto takardan yan hizba ku tattauna da ita ku gani da gaske akwai karayen koko dai abubuwa ne na 'yan dabaru idan an tabbatar akwai karayen to ina da aboki a garin nan tare muka tashi ya iya ya kware akan daurawa zan sa a daura shi ko a daura mara lafiyan kuma ni zan biya kudin daurawa insha Allah in ma in ma ban biya ba ko da zage zage zan sa shi sai ya daura dolensa na kyauta ma dole amma dai ba zan faɗa ba don kai ya je mata mummunan dauri so a nemi yan hizba insha Allah ta'ala in kun yadda za ku je wajen na gargajiya na bature kam yanzu dai muna ta fama da marayu ne eh muna ta fama da kayan marayu amma dai na gargajiya zan iya taimakawa in kun yadda za ku je na gargajiya in ku ba ku yadda ba to za mu ci gaba da addu'a Allah kawo kuɗin zuwa Federal Medical Center Gombe sai a je a daura shi a can ko asibitin gashi a Kano Allah sa albarka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya mun gode kwarai da gaske to to wannan wata baiwa Allah ita ma ta je ta debo kayan mijinta ne ina jin ko wannan yaron da ya musulunta yaro fa yana shan tsummo kara a garin nan kam dama in duk wanda ke neman fi sabilillah in dai na tsumma ne a garin nan sai ya cika tarela ma Allah ya sa albarka eh insha Allah za a ba wa yaro in Allah ya so yadda Allah sa albarka e mun gode kwarai mai kyautar tsumma ai tafi wadda ma bata yi ba sai kabbara kawai Allah saka da alheri Allah samu dace to a kuna sallame ku